الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس sha shida ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da sha shida ga watan ɗaya shekara miladiya 2025 za mu ci gaba da karatu na mustalahul hadith cikin littafin nukhbatul fikar fi mustalahi ahalil athar wallafar alhafiz ahmad ibn hajar al-asqalani rahimahullah da wannan shine darasi na tara a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata bala ya kammala bayanai aka abin da ya shafi alhadisul makabul wato hadisi wanda yake karɓaɓɓe shine alhadisu as-sahih da kuma alhadisu alhasan shine bayanin da ya gabata a baya to yau kuma a shafi na goma sha bakwai zai shiga ɓangare na hadisai waɗanda yake ba a karɓarsu wanda ake kira da alhadisul mardud wato hadisin da ba za a karɓe shi ba saboda bai cika waɗancan sharuɗa da suka gabata a baya ba na sharaɗin inganci da sharaɗin kuma wato alhussul shi ne ma ce summal mardudu bayan abin da ya gabata sai abin da ya shafi bayanin hadisi abin mayarwa eh wato wanda ake mayar da shi ba za a karɓe shi ba saboda dalilan da za a ambata to shi almardudu din nan malam ya ce imma an ya kuna lissaƙaƙin auƙa'anin duk sanda ka ga an ce hadisi ba za a karɓe shi ba to ɗaya daga cikin dalilai guda biyu ne eh ko dai a isnadinsa wato akwai iskati akwai cire wani rawi wanda ya kamata a ce an same shi mu ba a same shi ba wato isnadin bai zama muttasili ba wadda cikin sharuɗan da muka yi bayani a baya na alhadisu as-sahih da al-hasan dole sai ya zama muttasilul isnad to wani zubin akan samu ga hadisi amma isnadin shi silsila din kuma wato tana da inqita'i abu na farko kenan wani lokaci kuma auqa'anin wani zubin kuma wato akan soki wani daga cikin rijalul isnadi din kila cikin wani rawi akwai wanda yake kazzabun ne wato yana ƙirƙiro hadisai na ƙarya yana jingina ma annabi sallallahu alaihi sallama akwai su idan mun kai ga alhadisul maudu za mu yi bayani su aikinsu kenan su zauna su ƙirƙiro hadisai sai su ce annabi ya faɗa so idan aka samu irin wannan to kaga wannan an soki adalarsa ko kuma a yana da matsala ta fuskar harda sayi'ul hibzi ne tunda kun ga can a baya sai an samu tamamu dabdi ko kuma khafafu dabdi to sai zamo shi wannan rawi din yana da matsala kila sayyul hibz ne haddasa ba ta da kyau to wannan shi ne abin da ake magana wani zubin suka ɗin ta kasance ko a adalarsa ko kuma a ɓangaren hardarsa to duk sanda ka ji an ce hadisi bai tabbata ba waɗannan dalilai guda biyu ne ake samu sai can wani zubin akan samu matsala a matani wanda ake kira da alittirabu ko annakara ko ashizuz su wani zubin sukan shiga ga lafazi ga matani amma dai waɗannan su ne umda su ne ginshiƙai duk sanda ka ji an ci hadisi bai tabbata ba to mafi yawa waɗannan abubuwa guda biyu ne to shine malam zai yi bayani ya ce fassaƙatu to shi faduwar rawi a cikin isnadi ya zamo isnadi bai zamo cikakke ba mutasili imma an ya kuna min mabadi sanadi to wani zubin hakan yana kasancewa a farkon isnadi a farkon isnadi daga malamin da riwaya ta tuke a kansa wanda ya ruwaito hadisin to wani zubin wato akan samu iskati na rawi daga gare shi ko daga malaminsa ko malamin malaminsa kamar misali al'imamu malik za mu gaira da isnadi daga gare shi shi al'imamu malik zuwa nafi zuwa abdullahi dan umar zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama to saboda haka ɓangaren imamu malik shine farko shine farkon isnadi to duk sanda aka samu shi maliku ɗan an rasa shi to kaga a farkon isnadi kenan ko aka rasa malamin sanafe to wani zubin isnadi yakan kasance a haka shine min mabadi sanad a farko farkon sanadi min musannifin kuma haka yana faruwa daga shi malamin da gangan saboda wasu dalilai sai ya share wani malami ko kuma wasu malamai kamar shi al'imamu malik madadin ya ce misali haddasani na fi'un an ibn umar an rasulullah sallallahu sallama to kila sai ya share shi na fi'udin sai ce ƙala ibn umar ko kuma ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama kaga shi al'imamu malik bai yi zamani da abdullahi dan umar ba haka bai yi zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam aw min akhirihi wani lokaci kuma faduwar rawi akan same shi a ƙarshen isnadi ba a farko ba amma ba'da tabi'i bayan an ambaci tabi'i dama daga tabi'i sai sahabi mafi yawa yawwa to daga kan tabi'i kai tsaye sai a sadar da hadisin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shi na fi da muka ambata wancan isnadin aga shi tabi'i ne bai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba to idan ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to kaga an samu me an samu as-saqat na sahabi to wannan kaga ƙarshen isnadi kenan au gairi zalika wani zubin kuma akan samu faduwar rawi ba a farko ba ba a ƙarshe ba a tsakiyar isnadi akan samu haka wani zubin sai ka ga isnadi farkonsa lafiya lo ƙarshensa lafiya lo amma tsakiya kuma an samu an samu al-isqat to fal'awwalu wancan da farko shi ne imma an ya kuna min mabari sanadi ya yi abinda malaman balaga suke kira da allafu wa nashru al-murattab wani fanni ne na balaga ka ambaci abubuwa a dunkule kamar ɗaya biyu ko sama ga haka sannan sai ka zo ka yi bayanin kowanne daga cikin can za ka ambace su a dunkule amma kuma sai ka zo ka yi bayanin su bitartib sai ka fara bayanin na farko in ka gama ka zo ga na biyu in ka gama ka zo ga na uku to shi ake kira da allafu wa nashru almurattab to shi ne ya ce fal'awwalu na farko wanda za a samu isnadi a farko an samu cirewa wani rawi ko saba ga haka shi ake kira da almu'allak duk sanda ka ji an ce hadisi mu'allaki ne to abin da ake nufi kenan in ya zamo rawi ɗin ya fita ne daga farko ba a tsakiya ba ba a ƙarshe ba kamar yadda muka ambata shi al'imamu malik idan ya share malaminsa to ana kiran wannan ta'aliki haka in ya share malaminsa kuma ya share sahabi shi ma ana kiransa ta'aliki haka in ya share su gaba ɗaya sai ce annabi ya ce shi ma ana kiransa ta'aliki kama al'imamu malik ya ce ƙala rasulullah kama al'imamu al-bukhari ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه to kaga bai kawo isnadi ba kai tsaye shi al-Imam al-Bukhari sai ya ambaci na Aisha shi kuma kun ga bai zamani da ita ba to wannan ana kira su ta'aliki eh amma fa ya zamo an same shi ne daga malami shi malamin shi yayi haka eh to ana samun shi ma irin wannan to abin da ya sama ya kawo shi a babin hadisi al-mardud saboda akwai nau'ukan al-mu'allaqat waɗanda ba za a karɓe su ba eh in ba irin nasu shi al-imam al-bukhari da al-imam muslim ba wanda sukan yi haka saboda wata hikima wasu dalilai akan haka a karatunmu na misbahun rawi Sheikhu Abdullahi ya faɗaɗa bayani akan wannan ya yi dogon bayani sosai cewa libabul bukhari da muslim in kaga su yi ta'aliƙin hadisi saboda kaza saboda kaza saboda kaza ta'aliƙin ma kashi-kashi ne akwai kaza akwai kaza akwai kaza ga misalai sun an samu wannan darasi za a samu cikakken bayani akan wannan eh to a can za ka ga akwai wanda aka rabaɓe akwai wanda ba za a karɓa ba sai ce wasani sai na biyu shi ne aumin akhirihi ba'ada tabi'i to shi kuma shi ake kira da almursal duk isnadin da ka gaba ambaci sahabi ba babu ambatin sahabi ciki kai tsaye mai magana ko shi tabi'i ya jingida ta zuwa ga annabi to wannan shi ake kira hadisi mursal ko shi ake kira mursalin hadisi wasalisu sai na uku wanda ya ce gairi zalika shi ne na uku shi ne in kana bisnaini fasa'ida idan faduwar rawi din nan ya zama mutum biyu ne aka rasa ma'attawali kuma a jere fasa'ida ko sama ga rawi biyu eh an rasa rawi an rasa malaminsa ko an rasa malami an rasa ɗalibinsa a jere ko an rasa rawi an rasa malaminsa an rasa malamin malaminsa to duk ɗaya ne sharaɗi kawai ya kasance a jere to wannan fahuwal ma'ubalu shi ake kira hadisi ma'ubal shi ake kira ma'ubal an fahimta? eh wa'illa in kuma ba a jere ba ne, kila rawi aka rasa da malamin malaminsa, amma akwai malaminsa, to wannan shi ake kira da falmun katse, shi ake kira mun katse, mun katse wuli isnadi kenan. To wannan shi ne, sai ce sun maƙadi ya kunu wadihan, kuma shi iskatin nan hawa yau malamai sun kasa shi gida biyu akwai sadda zai zamo a bayyane ƙarara ta yadda bai buƙatar ma wani dogon bayani au khafiyan akwai sadda kuma zai zamo a ɓoye wanda wannan sai manya-manyan malamai waɗanda suke da ilmami da ilimin hadisi su za su iya gano cewa akwai iskaɗi a cikin wannan isnadi amma wancan ƙananan ɗalibai ma za su iya ganewa to fal'awwalu shi wannan na farko al-saqatul wadihu sai ce yudraku bi adami talaqi ana gane shi idan aka san cewa tsakanin wane da wane ba su ma haɗu ba aga magana ta ƙare yauwa kamar ka ce kaji ɗan fodiyo ya ce to kun haɗu? eh to kaga wannan ai a fili yake ai yauwa to duk sanda mutum ya jingina magana zuwa ga wani aka tabbatar da cewa ba su haɗu ba to wannan shake kira da saqatul wadih saboda kaga wanga a fili yake ai a to baka haɗu da shi ba ya aka yi kuma kace ya ji a ina ka ji a ina ka ji sai ce wa min samma to daga tanan ne ya ce hutija ila tarihi ake buƙatar tarihi a nan yawwa kamar mala ya gaya maka hanyar da za ka bi ka gano tsakanin wani da wani an samu haɗuwa ko ba a samu ba sai a koma tarihi shi wancan yaushe aka haife shi wannan kuma da ya ce ya ji ya ce shi kuma yaushe ya rasu kila shi da ya ce wane ya ce ko da aka haife shi wancan ya shekara goma ko ashirin da rasuwa babu haduwa babu haduwa ko? eh ko kuma ko da wancan ya rasu shi bai ma da wayon da zai je makaranta eh kila yana ɗan shekara ɗaya ko shekara biyu ka gani? eh to kaga bale ya ce ya ce bai ba fara zuwa islamiyya ba wasani na biyu almudallasu eh shi kuma shi ake kira da as-saqatul khafiyu to wannan shi ke da matsala wannan shi sai malamai eh shi ake kira da almudallas eh asalin at-tadlis suna cewa wato a ijtima'un zulumati wa nur a samu cakuduwar duhu da haske shine asalin tadalisi eh wato gaskiya ce a ƙarya ce kai ko kuma illa ce amma kuma sai ka lullube ta da abu mai kyau shi yasa ca a babin kasuwanci zaka ji suna cewa kitimanu la'aibi ai kitimanu aibi sila kayanka na da illa amma kuma sai ka ɓoye sai ka ƙi nuna cewa suna da illa sai ka yi musu wata kwalliya wadda shi mai kallo in ya gani zai ce ai lafiya launi ana samu haka ko? to wannan ta dilisi kenan to su a ɓangaren masu ruwaya suna da irin wannan abin kamar yadda za mu yi bayani sai ce waya ridu bisigatin kuma yana zuwa da siga ma'ana da lafazi ta tamilin luƙiya wanda lafazin yana iya yiwuwar fa ya haɗu da malamin yana iya yiwuwar ko bai haɗu da shi ba eh shi ne ya ce ka'an wa ƙala kamar ya yi amfani da lafazin an ya ce an fulanin eh to lafazin in ka ce misali an baka ce sami ito ba ko haddasani ko sami'ina ko haddasana ko akhbarani ko akhbarana to wannan baya nuna cewa kaji ji kai eh to su masu tadlisi in suka zo sai su yi amfani da lafazin an ko su ce kala eh yawwa kamar ka ce kala fulano baya nuna ji kai tunda cewa kai kawai ya ce eh to ya ce wa ya gaya ma eh ka gani to wannan malamai suka ce shi tadilisi kashi biyu ne a wanda su suka fi yawa akwai abin da suke kira da wato tadilisu shiyukh akwai kuma tadilisu a taswiya to shi wannan na ƙarshe ya fi illa saboda shi matsalarsa wato shi mai ruwaya in ya zo an gani sai ya amfani da waɗannan alfaz ko ɗaya daga cikinsu da muka ambata sai ya jingina shi ga wani malami wanda ko malamin bai ji daga gare shi ba watakila malamin malaminsa ne ko kuma malamin malamin malaminsa sai ce ɗaya ƙala kuma yana yiwuwa daga malaminsa ya ji wannan magana yauwa kamar ka je makaranta ka ji malaminka ya faɗi magana shi kuma daga malaminsa kai kuma da ka tashi ba da labari sai ka ɓoye malamin sai ka ambaci wancan ka ce ƙala eh ko ka ce an ko ba haka ba to kaga yana yi kaga baya nuna kaji to wannan shi suke kira da tadlisu at-taswiya wannan ya fi illa kwarai da gaske saboda mafi yawa su suna yin haka ne a saboda kila wanda suka ji maganar gare shi ko sun ɗara shi shahara ko sun fi shi shekaru ko sun fi shi ilimi sannan akwai tadilisu shiyu e shi kuma sai ka ambaci malami da wani abu wanda ba da shi an ka san shi da shi ba sai ka ɗauko wani lakabi ko kuma wani abu ko da sunansa ne amma ba a san shi da shi ba sai ka ambace shi to shi ba nan ta dalisi ne saboda baka ambace abin yadda zai fito fili ba to shi yasa can albaikudi yake cewa wa ma'ata mudallasan nau'ani al'awwalul isqatu lishaykhi wa an yanqulu mimman dunahu yanqulu mimman fawqahu bi an wa an wasani la yusqituhu lakin awsafahu layan arif to su ne nau'ukan guda biyu shi albaikuni rahimahullah ya ambata ya ce mudallas nau'i biyu ne na farko al'awalu shi ne al'isqatu lishaikhi shi ne rawi ya cire malami an gani ya cire malami sai ya nakalto magana ɗin daga wanda ke saman malami kuma haƙƙinsa ya jingina abin nan zuwa ga malami kamar yadda muka ba da misali sai ya amfani da lafazin an ko kuma an ta hamza ko ta aini eh to wannan kaga shine tadlisu taswiya eh shi kuma na biyu la yasqituhu ba zai cire malamin ba zai kyale shi lakin yasif sai dai zai siffanta malamin ausafahu da wasu siffofi bima bihi la yan'arif ta yadda ba kowa zai gane malam wani ake nufi to duk wannan nau'i ne na tadilisi to abinda malamai suka ce idan ya shahara mutum mudallisi ne in ya yi tadilisi ba za a karɓi ruwayarsa sai lokacin da ya sarraha ƙarara cewa ji ya yi wannan ya adali ne kenan in siƙa ne an gane in kuma da ba siƙa ba ne kaga babu wata buƙata Eh, amma in rawi adili ne suka ne ana karɓar riwayarsa sai muka same shi yayi wannan tadalisin to malamai suka ce sai mu jingina wannan maganar tashi sai sanda ya fito ƙarara ya bayyana cewa me kuma bai bayyana ba sai mu haƙura da hadisin to haka malamai ke yi ya ce wa kazal mursalu alkhafiyu to yana daga cikin wannan nau'i akwai wanda malamai suke kira da al-mursalul khafiyu shi kuma min mu'asirin lam yalqa shi kuma rawi ya yi zamani da malami amma bai haɗu da shi ba bai haɗu da shi ba sai amfani da wancan lafazin wanda ka nuna ya ji daga gare shi kuma yana iya yiwa bai ji ba to wannan shi ake kira da almursalul khafi ana samun su ma daga cikin ruwatu suna yin wannan zamani ɗaya suka rayu amma kuma ba su taɓa haɗuwa ba ba su taɓa mi? haɗuwa ba to shi kuma wannan hanyar da za mu bi mu gano shi ne za mu koma tarihin rayuwarsu da yawace-yawacensu da farkon fara karatunsu da ƙarshen karatunsu da garuruwan da suka zauna suka yi karatu da malaman kowane shi kuma sai mun gama wannan dirasa sannan za mu samu wannan natija sannan za mu fahimci eh ashe ba su haɗu ba saboda shi wannan ƙasa kaza ya rayuwa kuma tarihi ya tabbatar da cewa bai taɓa shiga ƙasa kaza ba kuma wancan malamin da ake magana a kasa shi kuma yana waccan ƙasa to kaga shi ma wannan aiki ne na manyan malamai waɗanda wani zubin za ka ga hadisi ma sai an gama sallamawa cewa lafiya lau yake to amma sai su zo su yi wannan binciken su su ce to ai ga wata illa wadda ba za ta ba da dama a karbe shi sai kai sun ce akwai al'irsalul khafi a cikin wannan isidadi sai in muna da wasu ƙara'in wanda ka nuna a banda mu'asara sun haɗu sun haɗu kamar daga cikin ƙara'in ya zamo sun taɓa haɗuwa a wani gari to cewa sun haɗu a wani gari wannan ƙarina ce wadda ka nuna sun haɗu ko kuma a'a ɗaliban da suka yi karatu ga malamin abokan shi wannan rawi ɗin ne to da ire-irensu to duk wannan malamai suka ce in mun samu irin wannan ƙara'in to ana karɓar eh ana karɓa amma dai in babu ƙarina wadda ka nuna cewa sun haɗu zallan mu'asara ce to ba za a karɓa ba eh wannan fa duka don a kiyaye maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa in ka ji an ce hadisi bai tabbata ba ba wai haka kawai a sha ruwan sanyi a huta dai a ce hadisi bai tabbata ba aiki malamai ke yi shi yasa ba aikin ɗalibai ba ne aiki ne na manyan malamai waɗanda sai an yi hidima kwarai da gaske su ma ɗin ba kai tsaye za su ce hadisi bai tabbata ba sai sun yi bincike sun yi bincike sun yi iyayensu shi ma daga ƙarshe za su ce cikin abin da muka fahimta ko kuma inda ilimin mai tsaya ba za su kore kwata-kwata su ce abin ba haka sai sun samu daga magabata misali waɗanda suke umda ne a wannan haraka ɗin ta hadisi su Allah ya sabu daji to wannan duka yana daga cikin kashin farko shine in ma an ya kuna lissaƙaɗin yawwa ba a shiga ɓangaren ɗanun rawi ba sukan rawi an fahimci wannan go? ba a shiga can ba to shi wannan kasan na farko malamai sun ce idan muka samu hadisi kila mu'dal ko kuma almunqati ko almursal to kuma sai muka sake samun shi ya zo ta wata hanya da irin wannan illa to ana iya haɗa su sai a ba shi matsayin hadisi hassanul lagairihi a aiki da shi amma shi kashin nan da za mu shiga nan gaba yauwa to shi da zarar ka ja illanta hadisi da wannan illa ba za a karbe shi ba duk hanyoyin da ya zo saboda adalarsa an ka soka ko imma muttahamun bil kazibi ko kuma a kazzabun din ne ko dajjalun ne da sauransu Allah ya samu dace nan za mu kwana insha Allah wanda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yes.